yan wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina muhammad bin abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala hasbuna allah wa ni'mal wakil bayan haka muna ƙara gode wa Allah maɗaukakin sarki da ya samar da mu ya raya mu ya ba mu lafiya ya ƙara nuna mana wannan lokaci mai albarka a ci gaba da karatu mana da wasayin sunna bangaren littafin a tajiridu sare na sayo bukhari tare da bin ƙarin bayani na asharhul muyassar li sahih bukhari ko kuma durar walla ali bi sharhi sahih al-bukhari na as-sayyid muhammad ali sabuni Allah subhanahu wa ta'ala ya jaddada rama a gare shi da iyayenmu da malamu ba kiraya bayan haka za mu tashi shafi na ɗari shida da shafi na sittin da uku mujalladi na biyu na wannan littafi za mu tashi babu man salla bin nasi fa zakara hajatan fa taqattahu babu wanda ya tuna ya yi sallah da mutane sai ya tuna wata bukata sai ya tashi ya tsatsallaka mutane ya je don ya biya wannan bukatar shi na hadisi mun 851 an uqbata bin laharif radiyallahu anhu annahu qal صليت النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة العصر ce na sallaci sallar la'asar a madina a bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji okuwato fa sallama sai ya sallama sun makama musri'an sannan sai na ga ya tashi halin kasancewa mai gaggawa فتخطى رقاب الناس هي تتسلك متاني yana dafa wuyayensu ila ba'abdi hujari nisa'ihi ya tafi zuwa sashin ɗakunan matansa saboda annasu min sur'atihi sai mutane suka razana saboda tsananin saurinsa fakar da alaihim can an jima kuma sai ya fito a gare su fara'a annahum ajibu min sur'atihi sai suka ga cewa ya ga cewa su sun yi mamaki daga gaggawan nan tasa ta ɗazu faƙala sai ya ce zakartu shay'an min tibrin indana na tuna wani abu ne na dinari a cikin ƙasarsa ba a gyara shi ba a ajiye a gida fakaritu an ya habisa ne sai na ji tsoron kada ya tsare ni ranar alkiyama fa'amartu bi qismatihi to da ka sani je da gaggawa ne umarnin cewa a rabawa mabukata wato irin dukiyoyi da ake kawawa na al'umma dukiya ce ta musulunci an kawo ya raba ya raba ya raba wai dan wani abu ne ya rage ya bar shi a gida aka fito sallah ba a ƙara sarabawar ba yana gama sallah kurin sai abin ya faɗo masa zaka maza tak sai tashi da gaggawa ya shiga gida ya ɗauko ya bayar cewa a je a raba yana tsoron kar wannan abun ya tsare shi ranar alkiyama sai an tambaye shi ya haka haka aka ajiye alhalin ga mabukata sallallahu alaihi wasallam شرح الألفاظ yace yatakhata riqaban nas yana ainihin tsallaka wayayen mutane akhraja ba'da intihaihi min as-salat ay ya fita bayan gama wasa daga sallah yamurru bainan nas musri'an yana wucewa ta tsakanin mutane da gaggawa yujawizu riqabahum yana tsatsallake wuyayensu fa ba za a zalika al'amuru sahabata ridwanullahi alaihim wannan abun sai ya raza na sahabbai tsiran Allah da amincin Allah ta fita a gare su ajibu min sur'atihi sun yi mamaki saboda gaggawar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam أي تعجب أصحابه من هذه السرعة أي صحابان سن ماماكي saboda wannan gaggawar tasa zannan minhum annahu hadatha shay'un khatirun suna jin cewa wani abu mai hadari ya faru yace zakartu shay'an min kibrin ay walam ma raja'a ilaihim a yayin da manzala sassama ya dawo daga gare su wara'a ajabahum ya ga tsananin mamakin su qala lahum sai ce da su zakartu an zakartu tazakkartu anna fil baiti shay'an min at-tibri na tuna ne cewa a gida na bar wani abu daga dinari min mali sadakati daga dukiyar sadaka da kawo ina rabawa wani abu ya saura mun karasa rabawa bana foto aka yi sallah sai na tuna fakashitu an yi shigila ni tafakkuro fihi sai na ji tsoron kada tunani a cikin wannan abin da aka ajiye din ya shagaltar da ni عن التوجه إلى الله قبل فسكنتر الله انظروت فأمرت بقسمته شين نجينا بعد أمرنا أجي أرباشي فهذا الذي جعلني أسرع من أجل توزيعه wannan shine abin da ya sanya ni na zama ina yin gaggawa domin aje a raba shi ma yi tafari bin hadis abinda ake fa'idantuwa a cikin wannan hadisi da makaranta al'awalu na farko fil hadisi iba hatu ta haɗi liyar ƙabin nas a cikin hadisin akwai halaccin ainihin wato tsallaka wuyayen mutane lihajatin muhimmatin saboda wata bukata muhimmiya ka ikhbarin rajuli fi hariƙin hadasan fi manzili kamar ba da labari ga wani mutum cewa gobara ta faru a gidansa kaga ya iya yin gaggawa daga yin sallama ya tafi aw suquti waladihi min as-sadhi Allah kiyaye ko fadawar ko fadowar ɗansa daga sama ba misali zalik da makamancin waɗannan abubuwan duk za su iya bayuwa a yi gaggawa domin riskar wannan abu asani abu na biyu da muka koya wa fihi anna tafakkura fi salati cewa yin tunani a cikin sallah fi amrin la ya ta'allaqu biha a cikin wani lamari wanda bai danganta ba da danganta da sallar la yafsidu salatu ba ya bata sallah wala yunqisu min ajriha kuma baya tauye ladanta idza kana fi maslahatul li'ibad wal bilad idan tunanin da aka yi yana da dangantaka da gari yana da dangantaka da bayi الثالث abu na uku da muka koya wa fihi ya zo a cikin hadisin anna insha al'azmi a sana'ar salati cewa faruwar farar da wata himma a tsakiyar sallah alal amril ja'iz a bisa wani lamari wanda ya halatta to la ya durru fi salati baya cutarwa a cikin sallah ai kaga wannan abin da annabi yayi daga yin sallamar ya tashi cak da gaggawa ya shiga gida ai duk inda aka je aka zo ai yana cikin sallah ne wannan abun ya faɗo mar yawwa saboda haka irin wannan tunanin na wani abu da ya shafi harka ta lahira harka ta Allah harka ta addini harka ta masalahar al'umma dan kayi wannan tunanin a cikin sallah ba zai soki sallah ka ba na fata an gane kurin ya zama mutum duniya ya fuskanta ne kurum to wannan ne ake maganar ainihin wato yawwa saboda haka babu komai dan an yi irin wannan ina fata an gane babu linsirafi anil yamini wa shimal wannan babu zai yi magana akan juyawar mutum in yayi sallama ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah assalamu alaikum wa rahmatullah to mana gama sallar ya juya bangaren dama ko ya juya bangaren hagu to a cikin sallah in an gama sallah to wannan babun zai yi wannan magana ne hadisin ya zo شين حديث نتري تقض حمسن دبيو أن عبد الله بن مسعود أن قربوا دقى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه الله يدد شيء أنه قال سوى شيء لا يجعل أحدكم للشيطان شيئا من صلاته kada ɗaya daga cikinku ya sanya wa shaidan wani abu na rabo daga sallarsa karka yadda ka baiwa wani shaidani wani kaso a cikin lamarin sallarka da da za a yi toshe mara wannan kofar da da za a yi dakile shi da da za a yi hana shi sakewa a cikin ainihin wato lamari shaidan yana nan yana kewayawa da da za a yi sai ya janyo maka abin da zai jefa ma wani wahami yau da ka wannan hadisi yana ce mana la ya ja'al ahadukum li shaytani shay'an min salatihi kada wani daga cikin ku ya bayi wa shaydan wata dama a cikin sallarsa ya jefa masa wani abu yara anna haqqan alaihi Allah ya sarifa illa an yaminihi ya gargar ganin cewa wai ba zai bai bai cancanta a gare shi ba bai dace a gare shi ba a ce ya juya sai a bangaren dama kurum kar ku yarda shaidan ya ɗauka cewa kai ka ɗauka cewa dole sai ɓangaren dama za a juya kurum a sallah ya ce ba sai ɓangaren dama ke juya ba kurum ya ce laƙadar ayatun nabiya sallallahu alaihi sallama hakika na ga annabi sallallahu alaihi sallama kasiran yan sarifu an yi sarihi da yawa na kan ganshi in yayi sallamar sallar yanzu ba ɓangaren dama yake juyawa ba na ganshi sau da yawa yana juya ɓangaren hagu na ga muku karatun jiya ne ko shekaran jiya jiya ne mako aha cewa ba dole sai bangaren dama sai yake juyawa ba yana juya bangaren hagunsa wani lokaci wani lokaci kuma hadisin da muka karanta jiya cewa sai ya fuskanto gaba daya na faɗi waɗannan kafin zo jiya ya wato haka yake sau da yawa amma mafi yawa ana kallon sa yana juyawa ne bangaren dama in yi sallama amma wani lokacin sai ana ganshi yana juya bangaren hagu to wani lokacin kuma gaba daya ba daman ba ba hagun ba gaba daya sai ya juyo ya fuskanto ainihin mutane da jikinsa gaba daya ina fata an gane da fuskarsa gaba daya da wato wannan shi za a rike kaga an gama da shaidan kada ce ai bangaren dama ake juyawa kullum saboda haka kaza kaza ko bangaren hagu ake juyawa kullum kaza kaza ko bangaren ana fuskantar mutane ne gaba daya kullum kaza kaza to babu yawwa ta ko ina annabi sallallahu alaihi wasallam yakan yi wannan yawwa shirar lalafas yara ai ya taƙida kada mutum ya ƙudurce a zuciyarsa farru'yatu huna gani da aka ce a nan bi ma'anar yaqin wal i'tiqad ma'anarsa na yaqini da ƙudurcewa walaifat ru'yatan basariyatan bil ayn ba yanayin gani na ida bane kullum ka kaulil qa'il kama fadin mai fada idan ra'aytu Allah akbar kulli shay'in muhawalatan wa aktharahum junuda ra'aytu Allah na ga Allah akbar kulli shay'in shine yafi komai girma muhawalatan a wajen yin duk abin da yake so yayi wa aktharahum junuda kuma Allah subhanahu wataala shi ne mafi yawan ainihin rindina rindinoni shi ne ya fi kowa yawan rindinoni amma ya alamu jinudin rabbika illahu ba wanda ya san rindinonin ainihin ubangijinka sai allah shi kadai saboda ga wannan ru'ya din ba ru'ya ce ta ainihin ta gani da idanuwa ba a'a ru'uya zai ma'anar ƙudurcewa ainihin wato a zuci ra'aytullah akbara kulli shay'in muhawalatan wa akatharahum junuda ay anna haqqan alayhi ay wajiban alayhi an yansarifa an yaminihi inda intihaihi min salat kar mutum ya dauka cewa lallai sai bangaren dama ake juyowa in an yi sallama sallah ana yi bangaren dama ana yin bangaren hago kuma ana fuskanto mutane baki daya sharul hadith malam yace min sunnati yana daga sunna anna al-imama idan taha min salatihi cewa liman idan ya gama sallarsa ya sallama daga sallarsa Allah ya buƙa mutawajjihan nahwal qibla kada ya zauna yana ta kallon ɓangaren alƙibla bal yaltafitu nahwal musallin sai ya jiyo ɓangaren masallata wanda da suke kallon bayansa tun daga farkon sallah har yi assalamu alaikum to wani lokacin ya juyo ya ba su bangaren kwibinsa na dama wani lokacin in an yi sallama ya juyo ya ba su bangaren kwibinsa na hago to wani lokacin kuma sai ya juyo gaba daya sai ya ba su ainihin wato wato fuskarsa gaba daya ya kalle su su kalle shi gaba da gaba فقد دل الحديث حقيقة وانا حديث يا شرير أنه يجوز للمصلين أن ينصرف بعد الانتهاء من صلاته سوى يا هلتك ما تصلى كو يا هلتك ما يصلى أن ينصرف بعد انتهائه من صلاته يجيو بايان كما وصدق صلى بايان يسلم صلى يجيو أن يمينه wata rana ya jiyo bangaren damansa au shimalihi ko ya jiyo bangaren hagun ɗinsa walin sirafu jihatul yamini afdalu amma jiyowa bangaren dama ya fi li'umumil ahadithil warida fi fadlit tayammum saboda gamewar mafi yawan hadisai waɗanda suka zo cewa annabi sallallahu alaihi wasallam yana fifita bangaren dama a cikin dukkan harkokinsa to a sallar ma zai fi sanya juyo bangaren dama mafi yawa mafi yawa kamar yadda muka faɗa walakin nahu laysa bi wajibin sai dai ba fa dole ne sai an juyo bangaren dama ba a iya yin bangaren dama na faɗa a iya bangaren hagu a kuma juyo fuska baki daya ma ya suka faɗi min hadis al'awalu abu na farko فيه التهذير من تشويش الشيطان على المصلي أتكلم من حديث أقول tsawatarwa daga taswishi kawo waswasi da shaidanci na shaidan a bisa mai sallah da Allah yufsida alaihi ibadatahu dan kai ya bata masa ibadarsa wa adam al-istijaba li waswasati shaitan da kuma rashin amsa waswasi na shaidan nan asani abu na biyu da makoya a cikin hadisin wa fihi jawazu limsirafi an al-yamini aw shimal a cikin sa akwai halaccin juyawa bangaren dama da bangaren hagu a cikin sallah ko bayan an gama sallah shine ba adalin tihai min salati bayan an yi sallama daga sallah الثالث أما نأخذ أبوك قويات كما hadisin. وفيه يدو أتدي أن المتحب والمندوب سوى أبند أكا فسو أبند يكشيني مندوب قد ينقلب إلى مكروه wani lokacin wannan mutahabbin ko kuma wannan mandubin yakan iya juyawa ya koma abin ki idza zanna ahadun annahu wajibun idan wani ya dauka cewa wannan abin wajibi ne abin da yake musahabi ne ka ɗauka wajibi ne abin da yake mandubi ne mandubi shine kamar sunna wani ya ɗauka wajibi ne to a lokacin kuma sai ya zama makaruhi ma gaba daya wani zalika nabbah ibn mas'ud alal amr shi yasa abdullahi dan mas'ud ya faɗakar abusa wannan lamarin tambihun hamun sai inma qala ibn mas'ud kadai abdullahi dan mas'ud ya ce la yaj'al ahadun lishaytani alaihi sabilan kada ɗayan ku ya baiwa shaidan hanya inda zai shiga lamarinsa ya lalata masa خشية أن يعتقد إنسان أن الانصراف من الصلاة جهة اليمين واجب domin kada wani daga cikin ku ya kudurce cewa a juya bangaren dama wajibi ne bayan gama sallah har ma mutum ya dauka ya samul insani bi tarkihi cewa mutum ma yana yin laifi in ya bar juyowa da bangaren dama baha sai abdullahi dan masaud ya fadakar bila hadisi da wannan hadisi ala annahu la yanbaghi lil mu'min wata cewa bai kamata ga mumini ba an ya tasallafa alaihi shaitan a ce shaitan ya mamaye shi sai ta zayyana lahu ya kawata masa annal manduba wajibun shi abin da yake mandubi ne abin da shi kuma ya zama wajibi fa yuharrifuhu ko fa yuharrifahu an tariqil haq war rashad sai ya juyar da shi gabaran ban tafarkin gaskiya gabaran ban tafarkin shirya wannan shine wasu abubuwa nan kamar malam yana faɗakar da mu ne ba wannan abun kurun ba har wasu abubuwa na baya an fahimta yanzu irin wasu abubuwa kamar idan mutum ya taso daga ruku ya ƙara mayar da kabudu gameyin kabudu gameyin kabudun ma a ce in ya taso kuma sai ya mayar saboda wata fahimta ta wani mutum a cikin malamai dubu dubu to ɗari tara da casa'in da tara sun ce ba a yi in an taso daga ruku'u kurum za a saki hannaye ne kurum amma wani saboda wani ya yi wata fahimta to a ɗauki wannan abin wanda shi kansa bai hau sosai ba an gane to kuma ka tilasta har ka raga galan duk wanda bai yi wannan ba kamar ainihin ma ibadarsa ba ta yi ba kana kallon sa kamar dan gargajiya ne kaga wannan rashin sanin addini ne yake wannan wannan dunkule hannaye in za a tashi daga raka'a ta biyu a miƙe an gane wanda ake cewa da shi a ta'ajin wannan na faɗa hadisan ma da suka ce ainihin za a yi wannan din gaba ɗaya ba su zauna ba ba su da asali a cikin addinin musulunci ba su da asali a karatu to wai kuma wai wani wanda ya gano cewa za a yi bayan tubalin da ya ɗora shi kansa karatun bai hau ba wai ya rika kallon kuma duk wanda bai yi dunkule hannayensa in ya taso daga sallah ba cewa ba daidai yake ba kaga wannan rashin sanin ilimi ne yake da wannan ina ba da hanbayi wannan haka nan yin jalsatul istiraha zama na ɗan hutu din nan in za a tashi a raka'a ta mara raka'a ta biyu ko raka'a ta ainihin uku cewa sai mutum ya dan zauna sannan kuma ya miƙe kaga mun karanta maganganun malamai a nan har shugaba imamu ahmad bin hanbal wanda ake cewa za'imu ahli sunna wal jama'a an gane ko wanda ya haddace hadisi miliyan ɗaya a kwakwalwarsa kuma babban malami wanda ya wallafa littafi musulun da imam ahmad ya zan yana da mazhaba ta hambaliya to duk gaba ɗayan malaman mazhabarsa in ba ɗan tsirari ɗan kaɗan ba shi dai akan kansa ya ce a yi jalsatul istiraha a yi jalsatul istiraha ba sunna bane ta annabi Muhammad sallallahu alaihi in zai zama sunna kuwa sai wanda shekarunsa suka kai irin na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma larurarsa ya zama tana kama da larura ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jiki ya yi rauni kugu ya rike ba za a iya tashi daga sujada a miƙe kai tsaye a tafi ainihin tsayuwar sallah ba shine aka ce irin wannan an ba shi dama ko in yana da larura irin ta annabi Muhammad sallallahu alaihi da ta sa yayi wannan abun to shi ma idan yana irin wannan larurar shi ma aka ce masa babu laifi ya yi wannan zaman na istiraha din ai da mun karanta wannan a karatu ba zato ba ba gesin ba ko ba ya canca ba ko ilimi da ilimi duk mun karanta anan amma rashin sanin addini rashin sanin daga ina ake a ina ake ina aka sa gaba ta anan addini ɗan ɗaya ba haka ɗan na gani ana yi ɗan miya ta yi zaƙi an gane ko kuli shikenan sai mutum ya rika kallon wai wanda bai yi jalsatul istiraha ba kamar bai zan komai a sunnar manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam alhalin ga yadda karatun yake ga yadda karatun yake to da sauran makamantan irin waɗannan abubuwan to shine nan malam yake faɗakarwa to haka nan idan an yi sallama daga sallah liman yana da dama in an yi sallamar ya juya ɓangaren dama ya kalli jama'a a ɓangaren dama a wasu lokuta wasu lokuta kuma in an yi sallama in ya yi sallama liman to ya juya ya kalli ɓangaren hagun ɗinsa wani lokaci idan ya yi sallama gaba ɗaya ya bar ɓangaren dama ya bar ɓangaren hagu ya fuskanto mutane gaba da gaba yana kallon su suna kallonsa kar a ce sai dama ake yi kurum kar a ce sai hagu ake juyawa kurum kar kuma a ce sai ainihin an fuskanci mutane gaba ɗaya kurum ina fata an fahimci wannan da zaran ka ɗauki ɗaya daga waɗannan ya zama dole dama kowanne mustahabi ne ɗayan ukun nan duk kowanne mustahabi ne to ran da kuma ka tilasta wa mutane ka tilasta wa neman dole ya duba dama an gane ko ko dole ya fuskanto mutane in ka mai da wannan ya zama dole to kuma yanzu gaba daya abin ma ya zama makaruhi kuma to haka irin waɗancan sauran ayyukan gaba ina fata an gane yanwa to da haka mutane su fahimci yadda karatu yake addinin musulunci addini ne dan ilimi ilimin nan kuma kar ka dauka dan kana jin wa'azi a rediyo kurum kar ka dauka dan kana zuwa wajen majalisai kurum kar ka dauka dan kana sauraron wani malami kurum an gane ko ya zauna ya tsara karatu kurum ka saurara kar ka dauka wannan zai mai da kai malam billahi lazi ba zai mai da kai malam ba wannan abu an fahimta ko wani abin ba zai bai da kai malam ba eh za ka zama sahafi ne kurum ko musafi an gane ko mun yi wannan maganin a ilimi yana nan in kun tuna mun zauna nan mun yi darasi da ko a nan eh karka lata ko sahafiyan ko kuma musafiyan musafi shine wanda shi bai dauki alqur'ani ko allo ya je ya zauna a gaban malam gaba da gaba da safe da hantsi da rana da yamma da daddare tsakar dare da asuba an gane ko bai je ya zauna a gaban malam shi da shi gaba da gaba tsawon lokaci malam ya lakkana masa alkur'ani shi bai yi wannan ba a'a ya je ya iya larabci ya iya larabci shi bai karatun qur'ani ba ya je ya iya larabci kurum an gane ko a makarantun larabci ya iya sanin ya san baki ya iya hadawa to tunda haka ne kurum to kuma sai ya ga ashe ya makara bai samu ya yi karatun qur'ani ba yanzu kuma ya ga yana so ya karatun qur'ani tunda ya iya baki kurum sai yake daukan qur'ani an gane sai ya sa wani ƙari'i da ya rangada karatu a rakoda a rediyo an gane ko ko a memori a wayarsa sai yake sawa ya danna yana sauraro kuma yana kallon ƙur'ani kullum yana jin makarancin har ma watakil ya ɗauko irin mu'allim ɗin nan ne akwai tsarin karatu na koyarwa wanda 'yan zamani suka yi tsari a kwamfuta munshawi a rike min munshawi akwai wani set na kaset sauka guda ko kuma wasu izububbuka musamman na kasa-kasan nan da aka yi wata dabara munshawi yana rangadawa sai aka yi amfani da kwamfuta an gane aka yi amfani da kwamfuta shi ɗin dai shi ne sai a sa a danna ya karanta wata aya in ya karanta ta ko wata jumla in ya karanta ta an gane ko sai a kashe wannan sai kuma a rage muryar ta koma siririya da kwamfuta wanda ya karanta kwamfuta ya san zai gane wannan abin da nake faɗa za ka iya sa kwamfuta ainihin bolom ɗin ya kai casa'in matsala in ya kai casa'in to in aka karanta da labul na casa'in an gane to sai a dawo kuma sai a sakko ƙasa a sakko ƙasa sai a ɗauko talatin da biyar awon murya talatin da biyar to sai kuma a ƙara dannawa sai ya karanta da wannan talatin da biyar ɗin sai a ƙara komawa ayar da zai ci gaba sai ya karanto ta da murya casa'in sannan sai a dawo talatin da biyar sai ya karanta wannan karatun da ake ji al-mu'allim wanda aka samar al-muallim wato kamar mai koyarwa ne wai yana rangadawa wai ɗansa yake koyawa ɗan kuma yana yi kun san haka aka kaddara ko a san ina jin kowa ya ji wannan kasa ɗin wanda bai sani ba sai ya ɗauka ɗan nasa ɗin ne ya zauna yana rangadawa in ya karanta ɗan ya karanta in ya karanta ɗan ya karanta har aka kai wannan izububukan watakil wani daga cikin kuda ya taɓa jin maka faraka ne ko yawanci ma ka raka raka to ba ka bane ba ka bane kwamfuta aka yi amfani da ita fasaha kimiyya da fasaha ta kwamfuta an gane ko shi aka yi a sa shi ya karanta da murya kamar tasa'in an gane ko sai kuma a dawo da ita kamar talatin da biyar ko arba'in sai ainihin siririyar murya sai a ɗauka yaro ne amma ba ka bada kamta bada in ka ji karatun in kai tsayi ka saurara in ka ji ya karanta din to yaron da ake cewa in shi din ne in ya zo karanta tun da ake ba taɓa samun kuskure ba kokin ba taɓa samun bambanci ba inda ya daga murya sama yaron zai daga murya sama inda ya kasa za a ji yaron ya yi kasa alaga ta wala zai yi wuya za a iya yin haka amma fa sai bayan an an kwamu ko sai bayan an gogu masu qur'ani sun san abin da nake faɗa a wannan zancen da nake yi eh sai an gogu mana goguwar kuma ba ta wasa ba kuma goguwar nan ita ma wallahi akwai ayat tambaya a ce wai a yi daga farko har karshe ba a samu dan wani tintibe daga wajen yaron ba lokacin da zai bi mita abin da ake karanta mar wallahi abu ne mai wuya abu ne mai wahala to wannan irin waɗannan abubuwan ainihin to koda wanda zai yi wannan ya sa qur'ani a rediyo kuma yana duba ƙur'ani har ya zama ya iya karanta ƙur'ani irin yadda mai karanta wani ke karantawa wannan shi ake ta musahafi malamai su suke cewa musahafi kurin wanda ya koyi ƙur'aninsa ne kurum ta ƙur'ani eh wannan kuwa ba zai iya karatun ƙur'ani ba za karatunsa ba za a karɓe shi irin karatun kolo gaddi da ya je yabgadi ya zauna ya kwama ya kwama aka goge shi sha wuya ƙur'anin ta ba zai zama irin yadda yake ba na fata an bayanci wannan to haka kuma sahafi shi kuma wanda kuran ya iya larabci ne yake ɗaukar littattafan addini yake karantawa kuran ya iya komai a cikinsu wannan ba za ka zama malami ta wannan ba da nan gani malami yana tawazi yana tawazi a ce da ka rike wannan gaba daya ba za ka zama malami ta wannan ba ba za ka ba za ka kalubalanci malamai a harkar ilimi ba zaka ta malam dan kai iya abin da wannan malamin ya faɗa ka kiyaye a kaset ko a memorin ka an gane ko iya ba za ka daɗa ba sai dai ma ka rage to shi ko malam da ya shiga ya gwagwarmaya a wajen malamai sannan ya zo ya kutsa ya shiga littattafai alaga ta malam mas'alar ba haka take bai da kake zatanta cewa kuri shi kenan taka haye ina wanka bane wanka bane da daga kula da wannan yanwa eh lallai ana buƙatar zama da malamai a yi gumurzu tukuna sannan a ciri karatu irin yadda ya kamata a cire shi Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu in ba haka ba mutum ya zama malam tauma ko kuntuno karatun da muka yi malam tauma nan mai wata rana da zamu koma shi kwanan nan shi na za aka aka fashi a rediyo eh wata kun ji shi ko eh na fashi a fashi a rediyo kun ga mu hudu ko mu hudu muka yi anan amma na sa shi kwanaki an sa shi a rediyo wata miliyan wajen nawa sun ji eh to haka abubuwan suke eh a kula da wannan yawwa aha ina ne tambihun fadakarwa to mun gama shi yawwa babu ma ja fi akli tumi annayi babun da zai magana akan cin tafarnuwa shi na hadisin mu na ɗari takwas da hamsin da hudu an jabir bin abdullahi radiyallahu an قال قال النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم آياتي من أكل من هذه الشجرة يريد الثوم وأن يتشي وأنا أبدا وأنا إتاتيا أنا نبن تبرنوا فلا يغشانا في مساجدنا كري يزو مسلاتم كري يشكو شكو مسلاتم اللغة يتشي يغشانا من الجسيان abin da ake nufi gishiyan algishiyan almaji'u wal itiyan zuwa da komawa shine ainihin algishiyan ka zo wajen wasu kuma ka koma daga wajensu ai fala ya atina fala ya atina fi masajidina wanda ya ci tabarnuwa to kada ya zo masallatanmu babu ma yi tafadi min hadis الأول الحديث الشريف التحذير من أكل الثوم الني أتكلم عن حديث ما دوكاكي أكوي تورة توا daga mutum ya ci tafarnuwa tafarnuwa yadda take din nan ɗanyarta mutum ya ci ta kuma ya zo masallaci annabi ya hana sallallahu alaihi wasallam wa huduri salatul jama'a bayan ya ci tafannuwar kuma ya zo sallar jami'i li'anna ra'aya hatahu kariha saboda ita tabarnuwa warin ta ba daɗi tu'zil musallina tana cutar da masallata kama tu'zil mala'ika kamar yadda yake take cutar da mala'iku yadda mutane ba sa son tabarnuwa warin nan nata to haka nan mala'iku ba sa son warin tabarnuwa sai daga daga ci tabarnuwa ka zo masallaci zaka cuci mutane kuma zaka cuci mala'iku asani abu na biyu da makoya cikin wannan hadisi na'am na'am لأن رائحتها تؤذي المصلين warinta yana cutar da masu sallah kama tuzil mala'ika kama yadda warinta yake cutar da ainihin wato mala'iku hasani abu na biyu da makoya cikin hadisin wa yulhaqu bisum kullu ma lahu ra'ihatun karihatun min al-ma'kulat ana riskar da duk abu da yake da wari mara daɗi daga abubuwan ci to ana riskar da shi da tafarnuwa in ka ci albasa karka zo masallacinmu in ka ci rizga karka zo masallacinmu in ka ci wannan abun godali in ya sha bamban da rizga din karka zo masallacinmu in ka sa wani turare mai karfi wanda kai ne kake jin daɗinsa sauran mutane ba sa jin daɗinsa to karka zo masallaci cikin jama'a idan ka bar bakinka yana irin mugun ɗoyi da yawa to ko za ka zo masallaci ka riga baya-baya da saboda za ka cuci mutane saboda warin da tabannuwa daga da shi ma ai bai kai ɗoyin baki ba in ɗoyin ya kai ɗoyi taba in mutum ya sha taba ta huda shi to ya rika kaucewa shiga cikin masallacin mutane domin zai cuce su kuma zai cuci mala'iku haka mutum ya sha wiwi shi ma ta huda shi kasan in aka sha taba ta huda mutum in aka sha wiwi ta huda mutum duk da cewa wai yan zamani lokacin da muna gwagwarmayar aiki na hizba yara yan zamani sun yi min gyara wai ashe wai su a yanzu a nasu larabcin ko a nasu turancin an gane ko in suka ce taba in suka ce taba to wannan shakiyar suke faɗa wai wai din in an ce taba to wai wai din ake nufi sigari yanzu ita ce waccan wai mai dan sauke-sauke wai wanda ji ita ba wani saukin daga sigarin ake hawa waccan din daga nan ake hawa eh shi da suke suke mun gyara mun kamo lokacin da muka fara dan ka kamo su din nan eh eh shi shi ai shi ai ainihin shi baya shan giya an gane mu mun kamo masu shan giya ne yace wai shi shi baya shan giya ta ba yake sha kurin sai da ce masa taba ce yanzu za ka sha ka bugu irin yadda aka kawo ka taba ce za ka sha ka bugu irin yadda aka kawo ka sai ya dariya sai na ce dariya mai kake don mun ma bulala ba sai ke faɗa aiwai ina cewa taba shi sigari an gane ko shi wiwi yake sha kurin ni kuma ina ganin cewa wai kamar sigari in an sha shi ma kaza kaza na ce akwai mawanci ne tsakanin sigari da taba to shine sai yake ban bayani wai sigari shine waɗannan wacce ake sha yawa taba kuwa su a wajen su yanzu an ce taba to ita ce wiwi eh wai ita ce wiwi Allah so ki da hau da da ga dai mun gaba da duk eh kare kuwa to in mutum ya sha wiwi in ya sha tabar in ya sha sigari din an gane ko shi ma idan ta huda shi da ya shiga cikin jama'a za a rika jin wannan kaurin nata to shi ma zai cuci mala'iku kuma zai cuci mutane to wannan zaka shigo da abubuwa da yawa ba idan mutum ya sa turare mai karfi irin wanda suke yin abubuwa na tsubbace-tsubbace sukan yi amfani da wasu turaruka masu ƙarfi to idan aka sa wannan turaren mai karfi da mutum ya shiga cikin jama'a sai mutane su rika jin ba daɗi shi shi ne yake jin daɗin wannan turaren nasa amma da yawa mutane kashi goma to kashi tara cikin goma na mutane duk sai su cika wani wani irin turare ne wani irin turare ne to inda ya zama za ka sa turare ana in ka shiga cikin mutane ana wani wani irin turare ne to ya kamata ka bar sa shi in za ka shiga cikin mutane ina ba an gane yan wa sannan tunda magana cuta ake an bance ni wannan cuta ce ta wari to tun da shari'a ta hana idan ka ci ko ka sha ko ka shafa wani abu mai wari mai ƙari in ka shigo cikin mutane za a ce ka cuce su saboda karka shigo saboda karka shigo to ashe za mu auna mutum ba zai rika shigowa masallaci da wani abu wanda zai cutar da mutane ba wannan za ku zuba abubuwa da yawa nan ba ko ka gaba za ka zo da wuka cikin masallaci ba bai kamata ka zo da wuka cikin masallaci ba ka gaba za ka zo da wata 'ya aska ita ma dai wuka ce cikin masallaci ba bai kamata ba bai kamata ka zo da wani sanda wanda zai zama cuta ne ga mutane ka zo da shi cikin masallaci ba to ya'yan uwa an an rike mu waɗannan yanzu an ce kar ka zo da wuka cikin masallaci ka zo da bindiga masallaci ya kamata ya kamata ba ka zo da bam cikin masallaci kana musulmi kana da'awar sunna kana da'awar kai ahli sunna ne kuma ya zama kana bibiyar masallatan al'umma kana ɗaukar ransu kana ɗaukar lafiyarsu da sunan sunna a ba daidai ba ne ba daidai ba ne shi ma ba zai halatta ba eh ba daidai ba ne da'awar sunna kuma a zo a rusa mutane da'awar sunna kuma a zo a ragargaji mutane da'awar sunna kuma a zo a ainihin a fitar da mutane daga addini ba daidai ba ne yawwa saboda haka samari su yi daga tsantsan waɗanda suka yi bi suke rurrusa masallatan nan ba to su ne fa su ne fa su ne fa eh su ne fa suna nan ba suna mamaya fa suna nan ba suna mamaya fa ta hanyoyi kala-kala da wanda mutane suke ganewa da wanda mutane ba sa ganewa da sunan ahlus sunna da sunan ahlus sunna a yi hankali eh kada ka makale wa mutum a matsayin ahlus sunna ya sille ka ai hankali mu muna faɗakarwa da manyan baki dalla-dalla kana kallon san addini ne san addini ne kana nanikar mutane suna raba ka da al'umma suna raba ka da jama'a suna raba ka da mutane 'yan asali wanda addinin musulunci a hannunsu ya yi girma a hannunsu ya yi ƙwari a hannunsu ya yi ƙafa a hannunsu ya yi ido su ne suka taimakawa addinin musulunci an yakice ka gabarin waɗannan mutanen an kai ka wajen sabon tsari sabon salo sabon tsari an gane ko ka dauka kuma gaske ne rumi-rumi galo-galo fes-fes in kai wannan ka yaudar kanka wallahi tallahi ka yaudar kanka mu idan mu awar keke mun karanta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya gaya mana ya gaya mana kalele ce karatu ba zai ruɗe mu ba kalele ce tsarin azumi ba zai ruɗe mu ba kalele ce tsarin addini ba zai ruɗe mu ba wallahi tallahi kifi na ganin ka mai jar koma duk inda aka je aka zo awar tsake muke annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana ya kharju qaumun fi akhir zamani wasu mutane za su fito a karshen zamani ya haqiru ahadukum salatahu ma salatihim dayan ku zai raina sallarsa dangane da sallar su a wajen kalelecewa da wajen makalkalewa da wajen ainihin matsar juna da wajen kalelece karatu da sauran abubuwa sai ka raina sallar babanka ka raina sallar babanka ka raina sallar kakanka ka raina sallar kakakka sai ka raina sallar malaminka ka raina sallar malamakka sai ka raina sallar shehinka ka raina sallar ainihin shugabanninka ya kiro a dukkan salatahu ma salati dayan ku zai raina sallarsa dangane da sallarsu wa siyamahu ma siyamihim dayan ku zai raina tsarin azuminsa dangane da tsarin azuminsu ya qara'una alqur'ana za su rika karanta alqur'ani mai girma rangadadau in kana jin karatun su sai ka raina karatun alaramman duk da ka sani a duniya in babanka ma malami ne sai ka rena karatunsa da yake yi ka ce kai ka gano inda ake sallah da karatu mai kyau canza ka annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce suna karanta alqur'anin amma la yujawizu hanajarahum baya wuce makogarin su bare ya je zuci yaji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wani hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce la yujawizu imanuhum hanajarahum la yujawizu imanuhum hanajarahum imanin su baya wuce makogaran su bare ya je zuci annabi sallallahu alaihi wasallam ya sabanta sa a wani hadisin za a gansu hudasa wal asnani masu ƙananan shekaru su fahawul ahalami masu wawan hankali yamruquna min ad-dini suna fita daga addinin musulunci fit ba su ɗauko komai a cikinsa ba kamar ya murku sahamu minar ramiya kamar yadda kibiya take fita daga cikin barewar da aka harba fit ta huda ta ta wuce ta yi dogo tafiya sannan ta faɗi in ka je ka ɗauki kibiyar babu ruwa babu jini ba tumbi babu gashi ba komai kuma ta huda ta wuce haka suke shiga cikin addinin musulunci ka gansa rangada ɗau fes fes fes amma sun fita daga cikinsu ba su ɗau komai ba wannan annabi Muhammad ne ya faɗa sallallahu alaihi wasallam as-sadiqul masduq alladhi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha karatu ne dalla dalla suna nan a bukhari da muslim da muwadda a ruwayar muwadda ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cewa yayi yaqtuluna ahlal islam wa yad'una ahlal awsani su waɗannan mutanen masu ƙur'ani rangadadau masu sallah rangadadau masu cewa kaza su kaɗai ne su kaɗai ne su kaɗai ne an gane ko to suna suna suna yakar masu musulunci babu ruwansu da masu bautar gumaka za su wuce coci guda ɗari sai sun je sun tadda masallaci guda hudu ko biyar su rugurguje su ba ruwansu kuma da sunan jihadi na ahlus sunna wal jama'a zaka nake jan hankalin mutane amana ce ta ilimi amana ce ta karatu mun karbo daga malamanmu malamanmu sun karbo daga malamansu malamansu sun karbo daga malamansu malamansu sun karbo daga malamansu malamansu sun karbo daga malamansu malamansu sun karbo daga malamansu malamansu sun karbo daga malamansu har izuwa annabi Muhammad sai zama karatunmu ba shege bane karatu mu ba shege ba ne in gaya maka zuwa aka aka nemo auren uwarsa an gane ko aka ba da izinin neman aka ba da ita aka zo aka yi ɗaurin auren da shaidu da sadaki da waliyai da komai billahi lazi karatu mu irin wannan ne wallahi karatuna yana da dangane har izo annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallahi karatuna ba shege bane wallahi saboda haka abin da muke faɗa muku billahi lazi iya gaskiyar mu billahi lazi shine gaskiya wanda ya ga sabanin haka ya je ya shiga ko ya bar ɗansa ya shiga to in mun je ga mu ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam za a gane yau na da kullu unasin bi imamihim ranar da za a kira kowaɗannan mutane da shugabansu masu zikiri a kira su da shugabanninsu an gane ko masu da la'ila a kira su da shugabanninsu an gane ko masu qur'ani na gaskiya a kira su da shugabanninsu an gane masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallam a kira su da shugabanninsu masu mazhaba a kira su da shugabanninsu kai za a kira ka masu zuwa su kashe mutane da sunan addini ta nan za ka fito a ya hankali annabi ya riga ya faɗe su dalla dalla ya ce za su zo kuma sun zo mun gan su muna ganin su kuma bai da ba za a ruɗe mu ba samari kan ku da a ruɗe ku yara kan ku da a ruɗe ku wannan gaskiya ce muke faɗa ta karatu Allah subhanahu wataala ya taimake mu yawwa da ai kun ji ba kullum tafannuwa kullum za a shigo da ita masallaci da wari ba ko kar a shigo da sanda kar a shigo da bam kar a shigo da bindiga kar a shigo da karfe kar a shigo kar a shigo kar a shigo kar a shigo da bakar zuciya yawwa Allah ta fice mu na eh to shi kayan gareji shi sai an duba ta wasu ɓangarori idan mutum ya san kayansa sun yi dakal-dakal a gindin mota ya zama cewa in ya zo masallaci wanda ya zauna kusa da shi lallai zai shafi bakin mai wanda ya zauna da kai lallai zai yi kyamar ka saboda ka zo da bakaken kaya dakal dakal kuma ka zo ka shiga safin sallah to gaskiya to mutum yayi kokari dan Allah in zai fito sallah daga gareji to ya sutale yawa ko da wandan yana nan ko ya samo doguwar riga fara sai ya shire waccan sai ya doro wannan ya zo ya sallah lafiya kalau a masallaci in ya gama yana zuwa ya sutale wannan dogon riga ya ɗauko ainihin ta aiki ya sa ainihin saboda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana hadisi mun ja faɗa anan kan munbari cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yanzu zai yi waya a ɗaya daga cikin ku ya mallaki riguna guda biyu ko sau bai sau bai ko ya mallaki saubaini siwa saubai mihinati ko kuma siya sauba mihinati ya samu riguna guda biyu li salatihi domin sallarsa ban da rigarsa ta aiki annabi ne ya faɗa sallallahu alaihi ka samu rigarka kwaya ɗaya wacce kake aiki da ita amma ka samu rigunan ku kwaya biyu su kuma duk lokacin da zaka tafi sallah to ka ɗauki ɗaya ka sa in ɗaya ta yi dauɗa ka wanke ta ka ɗau ɗaya ka ci kaga ai shi ma nan ka kiyaye ba za ka cuci mutane ba ko amma ka zo ana kyamakka a sahun juma'a alaga da malam wanda kuma na sha bada a mumbari na bada da wani zai tafi wajen matarsa ko waje wajen wata budurwarsa in matarsa ce ma wata ya je in ta ce masa me ce to ba wannan kayan ba shine yake kawo muke abinci abin sha ko to amma dai na zan in zai je wajen budurwarsa lokacin da yake son ya shigo da ita daga ciki dan Allah da kayan gareji yake tafiya kai tsaye tsakani da Allah yan uwa kayan gareji ake tafiya kai tsaye ina jin ma sai ya je ya cire kayan garejin in ya cire shi ma ba zai je da hannunsa duk akwai bakin mai a tsakanin farce ba ina jin sai ya je ya kwalla wanka ko ko ba shi da shago ko ba shi da ban daki a shagonsa ina ji sai ya je ban dakin sayarwa ya kwalla wanka da sabulu sannan ya shafa mai sannan ya goge sannan ya waye sannan ya waye sannan ya zo ya dauko kaya na musamman ya sa mai yiwa ma bayan ya sa kayan na musamman sai ya ƙara dubawa a mudubi ya ga dai shi yana nan din nan yadda yake din nan ko kuwa ya lakato wani mai a ƙarƙashin mota ya bata shi dole ko bayan gaiwa mai yiwa kuma sai ya dan kara ya fesa turare ko domin ya ji cewa ta rika ji shi ba kazami ba ne na duk haka ake yi to yanzu mutum kuma sai za shi fadar Allah sai za shi fadar Allah kuma shi ne ainihin zai tafi da dakal-dakal ɗin riga wannan ba daidai ba ne ba daidai ba ne haka nan idan mutum aka ce yana gareji korin sai aka ce ba wani laifi ba ne ba wani laifi aka yi ba ba komai ba ba wata shaida aka ake nema ba a mai martaba sarki ne yake son ganinka ya tuno cewa ya taba kawo maka motarsu da aka nemi mai gyara ta aka rasa tun bai hau sarki ba sai kuma aka yi dace kai ne ka gyara yanzu kuma Allah ya kawo wani matsayi ya hau kan karagar sarauta sai ya tuno ka taba gyara masu motar da ta ƙi gyaruwa saboda haka ya ce a zo a je da kai yana son ganin ka zai gana ka da kai dan Allah yadda ka fito daga karkashin mota da bakin mai din nan yan uwa dan Allah kuna ji cewa haka zai wuce a tafi ha sai an yi yaya an yi gyara yanzu dan Allah za a je wajen sarkin sarakuna Allah subhanahu wa ta'ala wanda zai faɗa ranar alkiyama limanil mulkul yawm a rasa wanda zai ce komai shi da kansa ya zo ya bada amsa ya ce lillahi alwahidul qahar shi kadai ne kuma sai za a wajen sa ne ya zama cewa an tabbata kaya dakal dakal to irin waɗannan su ma da yana da kyau a kula su kai mahauci karka ce zaka sallah da rigar ka ta mahauta kai mai sai da gawayi karka ce zaka shiga sallah da rigar ka ta gawayi kai ainihin magini karka ce za ka shiga sallah rigar ka dakal dakal ita za ka shiga da ita in dai da wata mai dan dama dama cire ta sata in ma ba za ka cire ta ba in dai ka tabbatar da tsarkin wancan din to dore mai kyau domin za ka gana da Allah ne subhanahu wataala wannan wajibi ne a faɗakar da ma'aikata irin waɗannan abubuwan su kula da shi Allah subhanahu wataala ba mu da cewa babu man akala suman aw baqlan falyatazil masjidana na na to a tani to to eh ولهذا خص الراوي saboda haka ne amma idan kana matbuka amma idan wannan ita tafannuwar ko albasar ko rizga din in ta kasance a dafawa ce fala haraja fihi to babu laifi mutum ya ci zai shiga masallaci domin in an dafa ta tana raguwa tana raguwa kuma masu hikima sun gano idan an in an haɗa ta da zuma mai kyau to ita ma tana disa shi warin tana disa shi warin ba dai gaba ɗaya take kawo da shi ba amma dai tana disa shi to da haka an dafa ko an yi wata dabara to babu laifi fala haraja fihi babu laifi a ciki wale haza khassar rawi fihi soma nayya saboda haka ainihin mai ruwaya ya keɓance tafannuwar da aka dafa ويؤيد ذلك الحديث الآتي ذكره حديث الذي ذو ذي كرب فونا نكلام با بدام يكرم تشوا سابدا دنا ممكن أن أنكرني zai mu tsaya nan insha Allah Allah subhanahu wataala ya amfani mu da mu makaranta saboda haka duk yan uwa abinda ka san zai cuci mutane kun gane ko a lokacin da zaka je masallaci yana tare da kai to ka yi taka tsantsan a wajen shiga da shi wannan zai janyo har zuwa waya din nan ka san abin da ka sa na kira a wayarka irin mai karfi din nan ne da yawa zai damu mutane to shi ma ya kamata lokacin da za ka shiga masallaci ka yi kokari yadda za ka sa ta a aswamit silent wannan yana da muhimmanci a kula da wannan dan za ka ga wasu kiɗa ne kiɗa rijijijin rijijijin sosai da an kirawo shi za ka ji kira ya tashi a masallaci zai shagaltar da liman zai shagaltar da masu sallah ba da ka sai kokari a kaucewa irin wannan musamman masu zuwa ziyarar manzon Allah sallallahu ana karfafa musu da yawa wani Allah ya hore masa a cikin ku ya je Madina Allah ya hore mana baki da wanda ya je ya kara zuwa wanda bai je ba ya je ainihin ya ziyarci Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ba irin yadda masu masu da'awar sunan nan suke ba ka zama masu da'awar sunan sun ce zuwa ziyara annabi ba shi da asali zuwa ziyara annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba shi da asali cewa suke san bai da asali annabi bai ce a ziyarce shi ba mutanen Madina da zuwa ziyara annabi wai gaskiya ne abin kirki ne da mutanen Madina ne wai za su fara zuwa ziyararsa amma kaf mutanen Madina rayuwarsu ba mai zuwa ziyara annabi wai wannan ba a rubuta ka rubuta ba wai kaji shekaran jiya na karanta muku hadisi annabi sallallahu alaihi yana cewa a a a a menene kuntu nahaitukum an ziyaratil quburi da ta na hana ku zuwa ziyarar kaburbura ko ala ku faɗa ka al'ana yanzu fazuruha yanzu ku je ku ziyarci kaburbura gaba daya ku je ku ziyarci kaburbura fa inna tuzakkirukum al-mauta domin zuwa ziyara kaburbura tana tana muku mutuwa ko tuzakkirukum al-akhirata ko tana tana muku lahira anan annabi sallallahu alaihi wasallam yadda yace kuntu nahaytukum an ziyaratil quburi ku rike mun karatun nan nahaytukum na hana ko an ziyaratil quburi me me aka ciro mun anan alif wallam ma'rifa an gane an ziyaratil quburi wannan alif da lamun an gane ko bayan ma'arifa to ma'arifar ta istigiraqin jinsin kowane kabari kun rike makaratun nan masu arabiya an ziyarar til kuburi wannan alif da lamun wannan ma'arifar ta yi istigiraqin kowane irin kabari a duniya da annabi ya hana aje a ziyarce shi amma yanzu ya ba da dama aje a ziyarci kowane irin kabari ne domin abin da ya faɗa a gaba zuwa ziyarar kabarin za ta tuna ma lahira ko zuwa ziyarar kabarin za ta tuna ma mutuwa ko kabarin fir'auna aka je aka ziyarce shi addu'a aka ce ma a addu'a aka ce a je wa fir'auna me me me me za a dauko in an je ziyarar sa za a tuna lahira duk azizi wanda yake cewa shi babba ne mabuwayi ne to ƙarya yake Allah ne mabuwayi ga wanda yake cewa ana rabbukumul a'la ya ce ya yadda an kuna da iyayen gizi yan ƙanana ne shi shine babban ya yi tsiya iya ransa amma ya mutu kuma a kogi aka kashe shi Allah subhanahu wataala ya ce al-yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka aya yau za mu tserar da kai da jikinka mun kashe ka kuma za mu fitar da kai amma da jikinka ka fito waje dan ka zama aya ga waɗanda za su zo bayan ka masu tsoron kai irin ka sai za ka ji har yanzu jikinsa yana nan a misra ana zuwa ziyara Allah babu kuɗi mu je mu ziyarce mu je mu ce dan wofi ga mun zo mu ganka ko ba za mu ma addu'a ba amma an kaje ziyartar babban malami an kaje ziyartar babanka kaje ziyartar babanka ita kuma zai ka karanta mata kullu wallahu uku uku ba Allah kai ladan gare ta ina fata an gane an kaje ka ziyarci wani sarki musulmi ne sai ka ce Allahu akbar ka ga din mulkin da aka yi shekara 50 an tafi Allah ya ji kanka kayi abin kirki abin kirkin Allah ya saka ma da abin kirkin kurakuran da kai Allah ya ma gafara kai kuma yanzu in kana kan naka mulkin dan Allah ba sai ka yi taka zanzan ba kuma ma ka san nan zaka taho yasa to yadda aka ce a ziyarci kar a ziyarci kaburburan gaba ɗaya da to yanzu da aka ce a ziyarci kaburburan gaba ɗaya aka ce a ziyarce su to kai kana kallon a ce a je a ziyarci kaburbura gaba ɗaya annabi ya ce ma a da kabari ko sai wa kabari ka iya zuwa ko zarta kabar ba gaba daya amma banda kabari na dan Allah akwai wanda zai gano larabcin da zai bada wannan damar babu babu shi saboda wannan hadisin kuma ingantacce ne annabi ya ba da uzuri ya ba da umarni a je a ziyarci kaburbura da ya hana amma ya ce a je a ziyarce su yanzu wannan ce ta sa ake zuwa ziyarar kaburin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wanda ya ce kuma babu hujjar yi sai ya nemo tasa daban sai ya nemo tasa daban amma ya hadisi ingantacce ya nuna aje a zirci kaburbura ko waɗanne iri ne a cikin haddana na annabi Muhammad sallallahu shi kuma zai je ya nemi tasa hujjar ta hana ziyara an wa kuna jina ku rike fa wannan shiga da fitin da nake wata rana za ka game da wani yayi kawalweniya waɗannan kalmomin su za ka ɗauko ka buge shi ka ce wani ya zo kuma kun gane ni ko wallahi kuwa ba su yi amfani mun ga mun karba da ma karba a wajen malaman mu ina cikin jami'a tsamo tsamo a wannan lokacin daidai ake za a iya cewa an kada ni a jarabawa amma a wannan a wannan na ce billahi la ilaha illa huwa dakta abin da muka karanta a wajen malaman mu cewa ya halarci aje a zarci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce nur wannan karatun ba haka bane na ce dakta karatun na haka yake haka mun karbo wajen malaman mu a duba wallahi yanzu ya zama profesa wanda muka yi wannan da shi ya zama profesa yanzu lalai a jami'a bayero ya shahara dan aljanna yanzu ba a jami'a dai amma ya shahara dan aljanna haka muka yi da shi a jami'ar islamic university ta nijar ya ce nur ka duba karatun nan na ce dakta a duba karatun nan wala haka muka yi da wayewar gari da yake gaskiya gaskiya ce wayewa gari da ya dawo waji subul salam muke karantawa da ya dawo waji da ya karatu ya karatu ya karatu sauran yan mintuna da suka rage sai ce ya nur na ce na ce ya doktor sai ce karatun na naka na duba shi haka yake hujjar da na kawo ba za ta hana a ziyarci annabi Muhammad ba sallallahu wallahi haka muka dace adala to ai can daɗin ai can daɗin daɗin a aji muka yi wannan kuma a aji ya zo ya ce ya ce abin da ka faɗa ya koyar da wasu da yawa to ai ina fatan ina fatan yayi zai yi aiki ya warware wannan network din daidai gwargwaron ikonsa amma wallahi haka muka da shi ce wallahi yayi na yadda na gano na ga wani ya ce kaza wani ya ce kaza ya ka kamun wasu malamai na shi da kuma ina wadin ni na ga waɗannan haka muka yau shekara ashirin shekara ashirin yau shekara ashirin da ɗaya da barin jami'a to shekara ta ƙarshe ce muka yi wannan da shi kuwa daga yan wa ku riƙe karatu الله يكرمكم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدره ومقداره العزيز سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين